wannan dalilin shi kansa zai sa a ga me aka shafe fili ne ko ko labari to kuma bayan nan ma idan an ce shi asali a cikin marfu'at mubtada to kaga ashe kenan duk sanda muka ga marfu'i mukaddara shi cewa mubtada ne ya fi kenan da mukaddara cewa fa'ili ne ma in an ce asali a cikin marfu'atu shine mubtada da labari in ko an ce asali fa'ili ne to ashe in ba wancan dalilin sai mu kaddara cewa ashe abin da aka shafe din fi'ili ne can dai sir sudi yana fada a cikin alfiyarsa ta nahawo wa khatalafu fi ma lahu ta'assulu fi raf'i hal mubtada'un aw fa'ilu wa wajhu kulli litijahin yajalu min san maƙalar ba'aru kullum asalo ya sa na akwai zantutaka uku na malamai akwai wanda suka tafi akan cewa mubtada da labari su ne asali a cikin marfu'atu akwai wanda suka tafi akan cewa fi'ili shi ne asali a marfu'atu akwai kuma wanda suka ce kowanne ma asali ne ba wanda ya fi wani kowanne asali ne kowa kuma ya kawo nasa hujjojin daga su biyu wato masu cewa mubtadan ne asali da kuma masu cewa fa'ilin ne asali ganin wannan hujjojin sai a ce kamar ba wanda ya kai wannan ne ya haifar da masaba ta uku masu cewa ai kowanne ma asali ne tunda kowa ya kawo hujjarsa in ka duba hujjar wannan sai ka ce yana da gaskiya in ka duba hujjar wannan sai ka ce ai shine da gaskiya to sai a ce ma kowa yana da gaskiya kenan ya zama kowanne asali ne kenan shine min samma قال البعر kullum asalu to shi nan dai tunda yake kama yana kula da alfiyar ibnu malik ne a game da tsarinsa don kama ya yi tsarin wannan littafin ne daga alfiyar dan malik shi yasa ya bi tsarin ibnu malik ibnu malik yana cikin wanda suke ganin cewa mubtada da labari su ne asali a marfu'at shi yasa za a ga a alfiya sai da ya fara kawo babu mubtada da labari sannan kuma ya kawo na wasu mubtada'i wal habar sai da ya gama sannan ya koma ga fa'ili alfa'ilul lazi kamar fuwa ya ata zaidun muniran wajuhu ni'mal fata ko ma'an da ya gama cewa mubtada'un zaidun wa azirun habar in kulta zaidun azirun mani'ita za to wannan kenan shi ma'anan da ya bi kamar tsarin dan malik din ya ce wa yarfa'una al-mubtada larabawa suna hukunci da cewa mubtada marfu'i ne au ba ja ba ma to wa yarfa'una al-mubtada wal khabara wa ma lahu sadru al-kalami suddira wa yarfa'una al-mubtada wal khabara wa ma lahu sadru al-kalami suddira wa yarfa'una al-mubtada wal khabara wa ma lahu sadru al-kalami suddira sai ne gaba da ko min al-mubtada larabawa suna hukunci da cewa mubtada duk inda ya zo marfu'i ne mubtada duk inda ya zo marfu'i ne a nan bai tsaya kawo ta'arifin menene mubtada ba bai tsaya kawo ta'arifin mubtada ba shi mubtada dai shine ismi duk wani suna wanda yake bai zo ba wato wanda yake ya zo a farko kuma ya zamo bai zo da wani amili lafzi ba ba wani amili lafzi wanda ya shiga masa yadda can suyudi yake fada alfiyarsa ta nahawo ismin anil amili lafzan jurrida la za'idin wa khubira anhul mubtada ismu suna wato al-mubtada mubtada ismin suna ne anil amili lafzan jurida da yake mujarradi daga duk wani amili wanda yake lafzi shi yasa al mubtada huwa al ismul ari anil awamil al lafziyyati al asliya laz zaida al mubtada هو الاسم الآري عن الأوامل اللفظية الأصلية للزائدة مبتدا شيني دون سونا وان ديكي با وان عاملي لفظي na asali da ya shiga masa amma ba wai amili za'idi ba amili za'idi ya iya shigarwa mubtada ina misali inda yake kama a ƙur'ani mubtada ya zo da amili amili za'idi irinsa yana da yawa a ƙur'ani akwai gurare da yawa a ƙur'ani inda yake mubtada ya zo tare da amili amma amilin ba asali ba ne za'idi ne ina misalin guda ɗaya ko biyu da wasu da yawa ai sukan zo za'i dai da makamantansu ko Mhm. to wannan an za'idi ne bi din amma eh, ba a mubtada ta shiga ba ana bukatar inda yake ya so tare da mubtada Hmm? a bi din kake fada ma din ma din ai amila ce a wajen malaman hijaz larabawan hijaz ai amila ce a shi ma wannan ai fadin daman ba amila ba ce ma ita gaba da kamar wanne a washamsi ai wawun na rantsuwa shi wannan amili ne hakiki shi yasa wa shamsi din ba mubtada bane shamsi din ba mubtada bane amma gashi da yawa a qur'ani ai gashi ha irin su hal min halikin gairullahi hal min halikin halikin mubtada ne aka sa masa min za'ida shi yasa wata kira'ar yake ya zo ma gairillahi wata kira'ar ko gairullahi a wata kira'a gairun ya bi lafazin halikin sai a ce gairillahi akwai kira kuma da take gairullahi ko ya bi mahallin kenan tunda mubtada ne marfu'i ne hal min halikin gairullahi ko gairillahi wanne ne suka karanta gairi malam wanne ne suka karanta gairi zuwa ya suka karanta da jara kuma ina ɗayi ba ɗayi ba tun na shirin to a kama kuma fama minkum min ahadin anhu hajiziyin ahadin ɗin ai mubtada ne ko aka sa masa min za'ida fama minkum ahadun ne asali da a ƙara ƙarfafa takidin sai aka sa min fama minkum ahadun ne minkum shine labarin ahadun kuma shine muftada shi kuma hajizi ne mai matsayinsa hali ne mansubi ne bisa hali mansubi ne bisa hali to kamar la ilaha illallah kalmar shahada akwai nau'o'in li'irabi akwai fusakun li'irabi wajen akwai guda hudu wanda suka fi shura amma bayan nan akwai wasu fusakun game da yadda za a yi li'irabin la ilaha to ɗaya daga cikin nau'o'in kaga ilaha shi ma mubtada ne a mubtada ne ko da yake an sa masa la a nan an sa masa la wadda yake ita ta kawo aka yi tarkibin tare da la din sai aka bar shi da fata aka ce la ilaha to amma dai za mu bi wannan nau'o'in li'irabin watara to ko a babu la ne za mu ba nau'o'in li'irabin da suke ala ilaha illallahu to amma shi amili na asali ba amili za'idi ba eh amili za'idi shi ya iya shiga wa mubtada amma amili asali ba zai shigar wa mubtada ba yana shigar wa mubtada sai ya zama ba sunansa mubtada ba yanzu kamar zaidun ka'imu za a sa inna a ce inna zaidan ka'imu to amma sannan zaidu zaidan ya koma ba mubtada bane ko kana zaidun ka'ima sannan da an ce kana zaidun ka'iman duk da cewa zaidu yana nan marfu'i to amma sai a ce a yanzu sunan kana ne ba mubtada bane amma shi amili wanda yake lafzi ba hakiki ba sai ya shiga wa mubtada mubtadan yana nan a matsayin mubtadansa ta yi shi amilin nan lafzi ya aiki a lafazi amma a mahalli dai shi mubtada ne marfu'i ne mahalla sai zama marfu'un mahalla a mahallinsa marfu'i ne shi yasa za a iya yin adafi a kansa a bayyana rafa'a ko a yi na'ati a kawo na'atin da rafa saboda duban cewa mahallinsa marfu'i ne to sai eh awamilil lafziyatil asliyatil za'idati huwa al-ismu al-mubtada'u huwa ismu al'ari da alif da lam sai aini sai alif sai ra sai ya al'ari anil awani abinda fa'ida take cika da shi me ya tarifin labari da wannan ko mai alfiya ya kawo ta'arifin labarin ko bai za kawo ta'arifin mubtada ba sai dai ya kawo misalinsa kawai ko ya ce mubtada'un zaidun wa azirun habar in kulta zaidun azirun mani ita za to amma wajen labari sai ya ya kawo ta'arifinsa ya ce ya mai alfiya ya faɗa game da ta'arifin labari ma huwa al-khabaru ulmutimul fa'ida kallahu barrun wal ayadi shahida wa mufradan yati wa yati jumla hawiyatan ma'ana allazi fi katla wa in takun iyahu ma'ana iktafa biha kanu riqillahu hasbi wa kafa to ko alhabaru aljuz'ul mutimmul fa'ida alhabaru huwa aljuz'ul mutimmul fa'ida shine juz'in da yake da aka hada shi da mubtada sai ma'ana ta fito kace zaidun kawai ma'ana ba ta fito ba amma kana cewa zaidun qa'imun ma'ana ta fito abinda kake so ka faɗa ya fito duk wanda ya je inda ya san larabci ya gane me kake nufi zaidun qa'imun amma kace zaidun kawai ba a gane wata ma'ana kake so ka faɗa ba an ji dai ka kira sunan mutum ba san me kake so ka faɗa game da shi ba amma kana cewa ka'imu kana kawo labarin sai ma'ana ta fito ko kamar wasulhu khairu wasulhu in kace sulhu kawai ba za a gane me kake nufi ka faɗa ba in kace khairu an gane ma'ana ta cika to mubtada da labari dukkanin su ne marfu'ai ne wanda shi ma anan akwai sabani ko a game da me ya rafa'ance su malaman basira dai da mafiyan malaman nahu na daga baya da sun tafi akan cewa shi amilin mubtada amili ne ma'anawi ma'ana abin da ya rafa'anci mubtada amili ne ma'anawi ba lafzi ba wannan ne ma ya bada damar har a kawo tarifin da aka kawo ga shi mubtada cewa amilinsa ma'anawi ne wanda tsarin su kenan amili ma'anawi guri biyu ne daman yake aiki da anan da kuma a ina ne ɗayan waje na biyu inda amili ma'anawi yake aiki fili murari marfu'i wanda litajarrudihi anin nasibi wal jazim gurare biyu kenan kawai shi yasa amilin rafa'a shi ya iya zamowa ma'anawi amma aminin nasba dole lafzi ne amilin jarra dole lafzi ne amilin jazma dole lafzi ne amilin raf'a ne ta yi zamo ma'anawi ko lafzi to ma'anawiyin a guri biyu ne amilin raf'a lafzi guri nawa ne amilin raf'a lafzi a guri nawa ne shi dai ma'anoyin an samu waje biyu ko to lafzi fa guri nawa ne ɗaya tak akwai akwai akwai fa'ili akwai akwai na'ibul fa'il shi ma fi'ili ko ku abin da ya tsaya matsayinsa amili ne labzi da yake rafa'antar na'ibul fa'ili dinnan eh akwai tabi'i kenan shine adafi na'ati taukidi badali ko to shi yasa gaba ɗaya dai wai guda nawa ne tambayar ba akan tafsilin su ba akan sun kai nawa to sha biyu ne haka wasu suke lissafa su amma wasu suna lissafa su fiye da haka amma ka duba al'awamilul mi'a da kuma tadribul dullabi tadribul dullabi a juz'i na biyu ya tsaya faɗa bayani cikakke akan amilan wanda yake ya kai su sittin da wani abu ko a awamilul mi'a awamilul mi'a an lissafa su sittin daidai ko cewa amilan nan gaba ɗaya sittin ne ma'amulatu kuma talatin amalin kuma guda goma wanda shi ya bada ɗari wanda ake kira al'awamilul mi'a to amma shi mai tarribin dullab ya ƙara kamar guda uku ko hudu ko a kai suka kai wajen sittin da hudu shi yasa shi gaba ɗaya sai lissafa wajen ɗari da goma sha ɗaya ko saboda ya ƙaƙƙara wasu haka da ya furfutar ko wanda malamai suka furfutar ayyuwa amilul jordani ba mai malamin balaga ba wanda daman malami ne na nahawu kwarai kamar yadda kuma ake ganin ma shine ya ba da gudunmawa a ilimin balaga fiye da ta kowa ma Mhm. Ah, to sai wa malahu to shi dai mubtadar labari su malaman basara sun tafi akan cewa shi mubtadar marfu'i ne da ibtida'i amili ma'anawi malaman kufa ko suka ce a'a mubtada shi ya rafa'anci labari labari kuma ya rafa'anci mubtada magana da nan suyudi ma eh, wato ya goyi bayanta inda za a gani daga alfiyarsa farida ko inda yake cewa wal ibta- wal- menene, wal ibtida rafi a mubtadan yura wal ibtida rafi a mubtadan yura ja'aluka lisma awwalan li tukhbira bil mubtada rafa'a habaran wa man yaqul tarafa'a sawib ومفردا يقول تجامد آه، حال وين والمعروف ذو الشقاق ووجوبا يسار كو آه، يتي آه، ويرفعون المبتدا ب- ورفعوا مبتدا بالابتداء ورفعوا مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر Eh, wato ba haka shi eh, ya faɗa ba ko na koma alfiyar ibn malik wal ibtida wal ibtida ya ce rafi a mubtadan yura wal ibtida zamowa an fara da suna wanda yake ba wani amili da ya shiga masa lura ana ganin hakan rafi a mubtada shi ya rafa an ci mubtada shi ne ce ya fito da abun fili ya ce ja'aluka lisma awwala shi ne da ka kawo suna da farko litukubira don ka kawo labari daga gare shi Ah, bil muftadar fa habara shi ko mubtada shi ya rafa'anci labari domin ya kulta rafa wanda ya ce da mubtadan da labarin kowanne a cikinsu shi ya rafa'anci ɗaya sawwib shine jiɗe shahidin ka ce ya faɗi daidai kaga abin da yasa ce ka ce ya faɗi daidai don yana goyon bayan haka ne ko idan yana goyon bayan haka ne wa man ya kulta rafa sawif wa mufradan ya hulfa jami'un hal fajami'un halin wa yunwal mumaru fi zai shiƙaƙin wa wujuban ya sabu alai su jara alallazi laisa lahu to a wannan kenan dai a, nan yana cikin wuraren da yake an samu saɓani kenan tsakanin malaman basra da malaman kufa Ah, wa malahu sadrul kalami abinda yake haƙƙinsa ya zo a farko ko mubtadan ne ko labari suddira to wajibi ne a bashi din ya zo a farko in mubtada ya zamo shine da haƙƙin ya zo a farko dama saboda kalma ce ko ma'ana ce wadda yake a tsarin magana ta larabci dole a fara faɗa kafin a faɗi mahaɗinta to dole a faɗa da farkon in ma labarin ne ya zamo haka dole ya zamo haka a nan shi dai asali labari muftada shi ne asalin ya zo a farko labari kuma ya zo a ƙarshe to amma ya halatta a kyale asalin a gabatar da mubtadan a kam- a gabatar da labarin a kan mubtadan to amma akwai waɗansu gurare da yake haka ɗin ba za ta sabu ba ba za ta yi a gabatar da labari a kan mubtada ba dole a fara faɗar mubtada kamar yadda yake akwai wasu gurare wanda dole kuma abu ma gabatar da labarin akan mubtada a can alfiya ya yake cewa alfiya ibn malik ya yake cewa a nan wajen an tu'akhara eh? izla rarara Mhm, sai ce me ya fara kawo guraren da yake bai halatta a gabatar da labari kan mutu da bai ce famnahu ko famnahu shi ne ya stawil juz'ani urfan wa nukuran adi mai bayani kaza iza malfi'ilu kana lahabara aw qusida isti'maluhu munhasira kaza iza yastawjibu tasdira ka aina man alimtuhu nasira wuqahan sai kuma yace me shine ike mubtadan da labarin duk ma'arfa ne dole a gabatar da mubtadan a sannan sai dai idan maganar ba za ta rikice ba amma idan aka gabatar da labarin kan musulun ta yi magana ta rikice amma akwai wasu guraren da dan an gabatar da labarin wanda yake ma'arifa akan muktadansa da yake ma'arifa sai ya zama maganar ba ta rikice ba akwai shahidin da suke kawo a wajen ko shahidin da ake cewa baiti ne wanda yake ya yi shuhura wajen malaman nahawu ya yi shura wajen malaman balaga ya yi shura wajen malaman ilimin gado ya yi shura wajen malaman ilimin dangantaka ilimin nasabi amma kuma an gama bincike an rasa waye ya fada an rasa waye ya faɗi baitin wani baiti ne suke kawowa a wajen wannan baitin wanne ne banuna banu abna'ina wa banatuna banu hunna abna'ur rijalil aba'idi baiti ne wanda yake mashuri wajen malaman nawo suna kawo shi shahidi a nan cewa ga mubtada ga labari ya zo mubtada ya zo ma'arifa labari ma'arifa amma kuma aka gabatar da labarin saboda mai maganar an gane duk wanda ya ji zai gane me ake nufi banu abna'ina dai shine mubtada banuna shine labari gashi duk sun zo ma'arifa shi yasa shi ibn malik din ya kawo kaidi da yace adimai bayani ko kuma da suke cewa abu hanifata abu yusufa abu hanifata abu yusufa daga shi ba duk wanda ya sani ya san cewa ana nufin a kamanta abu yusuf ne da abu hanifa cewa abu yusuf almajirin abu hanifa babba kamar abu hanifa yake to abu yusuf din ne mubtada abu hanifa ta shine labari amma aka gabatar da labarin kan mubtadan tare da cewa duk ma'arifa ne saboda an gane me ake nufi an gane me ake nufi to sai kuma inda yake me waje na biyu da ya kawo cewa inda yake kuma ni kira kama afralumin ni afraluminka don gana so ka ce wanda duk ya fi ni ya fi ka dole ka fara faɗa afralumin ni sannan ka ce afralumin ka kuma kana son ka ce duk wanda ya fi ka ai ya fi ni wannan dole ka ce afralumin ka afralumin ni dole ka gabata ba da za a yi ka gaba sai dai dai zama akwai abin da zai ayyana me kake nufi wato da magana taka misali ina misali dai wanda yake za a gano cewa ai ga yadda ake nufi shi yasa sai a iya cewa a iya gabatar da labarin bisa mautadan duk da cewa dukkaninsu sun zo ni kira ina misali da duk sun zo ni kira amma saboda za a gane me ake nufi kai tsaye aka ce ya iya halatta ko ya halatta a wajen a gabatar da labarin akan mubtada kamar kaka alaman na hau wajen kuma aka ce ana so a ai duk abin da ya fi goma ya fi uku ma wanne ne mubtada a nan wanne ne labari amma ka san in aka gabatar din tayu a gane me ake nufi misali asali aksaru min ashiratin aksaru min salasatin duk abin da ya haura uku duk abin da yake ya haura goma to ai an san ma kai tsaye daman ya haura uku tunda uku uku har guda nawa ce a cikin goma to ita kanta goman da ta ninka ukun har sau uku abin da ya fita ya san dole ya fi ukun ko aksaru min asharatin aksaru min salasatin to kama anan dan an gabata an ce aksaru min salasatin aksaru min asharatin za a iya gane me ake nufi tunda an san ba wai aksaru min salasatin ne mubtada ba dan idan da shi ne mubtada sai ya zama magana ba ta da ma'ana ba ma'ana ta zama ba ta gaskata ba dan akwai inda an ce shi ne mubtada ai akwai abu da yawa wanda ya fi uku amma bai fi goma ba bai ma kai goma ba hudu ta fi uku amma ba ta kai goma ba kaga shi yasa aksaru min salatin aksaru min asharatin dole sai ma an kaddara cewa aksaru min asharatin din shine mubtada gashi ni kira ne amma aka jinkirta shi ko saboda in dai ma'anar tabbatacciya ce to dole sai ya zamo hakan ya zamo mubtadan aka jinkirta a wajen ko hudu ta fi uku amma bata kai goma biyar ta fi uku amma bata kai goma ba shi yasa inda aka ce aksaru min salasatin aksaru min ashiratin to an sa aksaru min ashiratin din ne mubtada aksaru min salasatin labarinsa ne amma aka gabatar da shi duk da cewa dukkaninsu nikira ne kaza izamal fi'lu kana al-habara ko kaza iza malfi'lu kana al-habara haka ne idan fi'li ya zamo shine labari to ba dama a gabatar da shi malamai suke cewa wannan wajen yana cikin guraren da ibn malik ya kawo magana bisa idlaki amma magana tana bukatar a gaidance ta saboda akwai inda yake fi'ilin ne labari amma ya halatta a gabatar da shi yana daga wannan a wajen wasu malaman li'irabun faɗin ubangiji subhanahu wata'ala na qur'ani wa asarrun najwal ladzina zalam hal haza illa basharun mislukum wa asarrun najwal ladzina wasu sun dafa akan cewa allazina din shine mubtada asarru shine labari amma aka gabatar da shi shi yasa da haƙƙinsa ya ce idan fi'ilin ya zamo bai ɗauke da alamar tasniya ko jami to a sannan ni dai shi ya zo labari dole a jinkirta shi dole a gabatar da mubtada amma in yana dauke da alamar tasniya ko jami ya yi a gabatar da shi akwai wasu wurare da yawa a alfiya inda yakan kawo magana bisa idlaki amma ya dace a ce da ya sa mata kaidi kamar yadda za a gani akwai wanda ma rubuta mauru'i akan haka mun ka iya cewa kama zaidani azzaidani mubtada ne kama labarin ko kamun zaiduna azzaiduna din mubtada ne wato kamu din labari aka gabatar amma ba za ta yi ka ce kama zaidu ka ce zaidun mubtada ne jimlar kama ita ce labari ba dole haka kake nufi sai dai ka ce zaidun kama zaidun kama ina wani misali na inda yake mai alfiya ya kawo magana mutlaka wadda aka ce tana bukatar kaidi ko ya kawo abu bisa idilaki amma aka ce magana yana tana bukatar kaidi ina wani misalin ko da wani abu ma a ciki ina kamar inda yake ya zo fi'ile labari ya zo fi'ile dole a gabatar da mubtadan a kansa to haka nan kuma inda yake mubtadan ya zo istifhari shi ma dole a gabatar da shi ba dama a fara faɗar labari kamar misali man indaka ko man fiddari ta sannan ba dama ka ce fiddari man ko indaka man nuna man istifhami ne al-istifham lahu sadarul kalam istifhami haƙƙinsa ya zo a farkon magana sai yasa dole sai dai ka ce man indaka ko man fiddari man fiddari to wayannan guraren wato dole a gabatar wajen na hudu aukusidasti imaluhu mun hasira inda ya zamo ana nufin a gabatar da shi bisa cewa an iyakance shi ya zamo shine hasirin ya afu a kansa to dole ka gabatar da shi dole ka ce ma zaidu illa ka'im in kana nufin cewa zaidu ba shi da wata sifa sai ko cewa ya a tsaye yake to anan dole ka gabata domin ka ce ma ka'imin illa zaidu to ka yi hasirin kiyamu ne kama ka ce ba wanda yake a tsaye sai zaidu amma ma zaidun illa ka'imin zaidun bai da wata sifa sai tsayuwa ta yi bayan zaidu akwai wasu ma da suke a tsaye amma shi zaidu dai dangane da shi ba shi da wata sifa sai tsayuwa shi yasa wannan yana daga kasarun nausufi ala sifate amma an ce ma ka'imin illa zaidun to wannan an yi kasarun sifa ne ala mausufi ba wanda yake ya sifantu da sifar tsayuwa sai ko zaidu zaidu shine kawai wanda za a siffanta shi da cewa a tsaye yake to kama nan ma dole a gabatar da mubtadakan labari waje hudu kenan inda yake dole mubtada ya gabata na farko shine in su gaba daya da mubtada da labari suka zamo ma'arifa ko ko suka zamo nikira na biyu shine inda yake wato shi fi'ili ne ya zo labari amma ya zamo bai zo da wata alama ba na uku shine inda yake munhasiri ne shi mubtada wato makasur alaihi ne na hudu shine inda yake ya zo istifhani ga wayannan guraren wajibi ne a gabatar da mubtada to shi kuma labarin akwai su gurare wanda yake zamowa wajibi a gabatar da shi akwai wasu wuraren da yake labarin wajibi ya zo abin gabatarwa kamar inda yake zama kuma shi din istifhami ne to dole a gabatar da shi a sannan ya zama istifhami kamar man anta ko kuma ya zama mubtadan ni kira ne shi kuma labarin jari da majaluri ne ko zarafi dole a gabatar shi ibnu malik ma da wannan ya fara ko wani hau indi dirhamun wali wadar multazamun fihi taqaddumul khabar kaza idza ada alaihi murmaru mimma bihi anhu mubinan yuhbaru kaza idza yastawjibu tasdira ka aina man alimtuhu nasira وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد أهم ما لنا آتو يا كاو قرينوا ونام إندي درام ولي ودر ملتزم في تقدم الخبر كذا إذا عاد عليه مرمر وجه نبيو من ديك لميري ya koma a kansa ya wato shi muftadan shi muftadan yana ɗauke da lamiri lamirin da yake zai koma kan labari to a wannan dole a gabatar da labarin saboda ba haka ba zai bayu zuwa audun ramir ila mutakakirin labzan wa rutubata ba dama ka ce ba ni hafi dari saboda haɗin ya koma kan dari dari ko fiddari ya zo labari don ka ce ba ni hafi dari ya zamo labari ya koma am lamiri ya koma kan mutaakhiri lafzan wa rutbatan sai sa dole sai dai ka ce fiddari baniha fiddari baniha yana daga reshi na qur'ani ayat suratul qital ko am ala qulubi naqfaluha aqfaluha mubtada ne amma nan wajibur ta'khiri ne wajibi ne a jinkirta shi saboda yana dauke da lamiri shine ha wanda yake ya koma kan kulubin shi yasa idan da an gabatar aka ce am a kafalu ha ala kulubin sai bayu zuwa komawar lamiri zuwa abin da yake ya zo a baya a wajen fada ga shi ko matsayinsa kenan to hakanan kuma idan ya zamo istifamin ne kamar dole a gabatar da shi idan shi labarin ya zamo istifami ne kamar man anta ko kaifa zaidu kaifa zaidu ko misalin shi mai alfiya aina man alimtuhu nasira aina man alimtuhu nasira ko ya zama kamar sharaɗi ne ina misalin inda yake wata da ya zo sharaɗi a gabatar da shi tunda daman asma'u ko adawatu sharaɗi laha sadarul kalami ina misalin الرب يايو من الرب الرب زي a wajen ya ake li'irabin jumla wadda take shardiya shardi sadarun falasa ta yi ruhalau an jawabin lamiyar sai wa mudlakan ta'amalu lizzamani taji awil ahadasi wal makani wa in talaha lazimun fa mubtada wal khabaru shartu ala ma'tumida aw muta'addin fa haya maf'ulun bihi kaza fil istifhami fa fastan buhi dan buhi ka kiyaye wannan ka'idojin sai ka samu daukaka a ce ba a kiyaye su ba ai ya kamata a kiyaye ka'idojin da ya kawo ko rabu adatun shari inda suna ce tana da li'irabi tana za a fada tana da mahalli a li'irabi lizzamani ta ji awil ahdasi wal makani ta zo don nuna zamani ne kamar irin su mata koko ta zo don ahdasi ne kamar man koko ta zo don makani kamar aina ya ce wa in talaha lazimin fa mubtada kagan kana so ta zo mubtada sai zama fi'ili ne lazimi zai zo bayan ta ina misali man ya kum man anan mubtada ne dole zo kuma a farko saboda dalilai ba ba ɗaya ba na farko labarin ya zo fi'ili shine ya gum sannan kuma gashi shi kansa mubtadan ya zo sharadi shi yasa dalilai biyu ne ma nan suka sa dole a fara faɗarsa ya kumdin shine labarin shine cewa in talaha lazimun fa mubtada wal khabaru sharadu sharadin shine labari jumlar sharadin ita ce labari yanzu nan man ismu sharadin mabniyun على السكون في محل رفع مبتدا يقوم فعل مرارع مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون وفاعله لمير مستتر جوازا والجملة فعل وفاعله في محل رفع خبر المبتدا ko haka zai zama jawabin sharaɗin shi jawabin sharaɗi ne matsayinsa kawai jawabin sharaɗi ne a ai ba jumla ba ce fi'ilin inda an kawo shi fi'ili manya kum akum to akum din jawabu sharɗi mai zuma shi kenan kawai jawabu sharɗi akum filin murari'un da mai zumun li'annahu jawabu sharɗi wa fa'iluhu ramirun mustaturun wujuban shi kenan an gama yau an gama li'irabinsa ya ci bi ma galla shi man din shi ma a nan mubtada ce ya galul din labari ne duk da cewa ya galul yana ta'adda dan ana cewa gallal mata'a ko gallal gani mata to amma a nan man din ba wai maf'uli ne na ya galul ba ka'ida akan ce idan ya zamo shi fi'ilin sharaɗin muta'addi ne to yakan zamo shi sharaɗin mafulinsa ne to amma ba wai ka'ida ba ce wadda take mutulaka ko amma banda kama a nan kama a nan mafulin mahazufi ne mafulin mahazufi ne abinda yasa aka shafe shi dan a nuna umumi yana cikin dalilan shafe mafuli nufin nuna umumi ko a canya aka ce amiyatul ma'ani في أول الفاصل أول استذلك المقابلة من ننفع في محل شاهد شو دكان كنت أبن دا أكبوي wanda ya boye wani abu daga gani mai yaƙi duk kankantarsa to don a nuna cewa ko menene ma ya boye da babba da karami da kankan sai aka kawai shafe shi wa man ya galun ya atibi ma galla yawmal qiyama an shafe amma kamar misali a man tarif arif to man a sannan maf'uli ne muqaddam wujuba yana cikin wuraren da dole a gabatar da maf'uli tarrif fili ne mai zumi idan fili lazimi biyo bayan man ya zama ita man din mubtada ce yawwa shi fi'ilin ya zamo jawaban labari sai zamo jumla ce a mahallin rafa lirabin na labari wato ga jumlan ne fi'ilin tare da fa'ilinsa fi'ilin da fa'ilinsa ba wai na fi'ilin ne kawai ba fi'ilin da fa'ilinsa tun da daman fi'ili ai ba ma zuwa labari ba inda fi'ili zai zo labari sai wato a matsayin sana jumla cewa shi da fa'ilinsa kamar a galul ko menene ba kwarai a iya kaddara shay'an nikira ba tun da daman nikira ma an ta zo fi siyaki sharɗi tufidu ta'ami ko tufidul umuma ko to wannan kenan dai akwai guraren da yake dole mubtadan ya zo a farko dole labarin za mu tsaya mu bi su a hankali insha Allah mu maimaita wannan baitin dai bisa kirawo inda suke ganin bismillahir rahmanir rahim aya ce daga fatiha to ita bismillahir rahmanir rahimi yana ihtimalin ta zamo jaula ce wadda yake ta kunshi mubtada da labari ya zama kenan a gaba daya an fara ƙur'ani da jumla ismiya jumla mubtada da labari illa iyaka za a ce mubtadan shafaffe ne labarin ma kuma shafaffe ne sai dai an kawo abin da yake yara ta da shi shine jari da majarorin ko kamar misali iftida'i ko kira'ati ka'inun bismillahir rahmanir rahim ko to akwai kuma yiwuwar cewa bismillahir rahmanir rahim ibtida'atu ko bismillahir rahmanir rahim qara'atu a sannan ta zama jumla ce fi'iliya shi yasa ita jumla bismillah tana daga jumlolin da yake suke ihtimalin zamowa jumla fi'iliya ko jumla ismiya na yi misalin wata jumla ma wadda take ihtimalin zamowarta ismiya ko fi'iliya
bi a bi an sako
a wannan bi'abi anta to akwai wajen wa'yansu gaba irin su a hafash a hafash ya tafi a kan cewa ta yi shi jari da majururi ya aiki ko da bai ihtimadi da kome ba shi yasan an ce shi ya rafa an ce an taɗin an fa'ilin jari da majururin shi kenan ya inganta Wal- wala hafashu asjala kana da lamiya la manzumatul jumali lamiya eh majaradiya baka da majaradiya to eh, wanda aka wanda aka buga fa su wajen hudu din nan da su ajin roma wanda muke ajin roma da yamma a gwammaja baka da shi a to ka nemi lami- lamiyatul majaradi ko sharinta akwai sharinta ma ko wanda suka kawo shi kadai kaga a fashi ya tafi akan cewa jari da jaruri ya iya yin aiki wala mash- wala a fashi wal kufi fi zaka asjala a ƙarshen lamiyar yake faɗa haka wala a fashi wal kufi fi zaka asjala da a fashi da malaman kofa sun ce ba sai lalle jari da majaruri ya yi itimadi bisa wani abu ba zai iya yin aiki kamar aikin fa'ili amma da yawa daga malamai su sun tafi akan cewa sai ya yi itimadi ne Ehem, a sannan ne zai zai iya yin aikin haka kamar har fiddari rajulun to ka iya cewa fiddari shi ya rafa'anci rajulun Ah, to eh, kaga kamar a har fiddari rajulun to wancan ma bi abi an tawa ummi a wajen a hafashu ya in aka yi fassara shi haka cewa bi abi din shi ya rafa'anci anta bisa cewa anta fa'ilinsa ne ya zama jumla ce fi'iliya inda jumla ce da ta kunshi fa'ili da amilin fa'ilin Ehem, a in ko aka ce anta din mubtada ne bi abi labari ya zama jumla ce ismiya ko sai zama jumla ce wadda take ismiya
wato fida'u ka shi ne za a kaddara kamar fida'u ka bi a bi a ba sai an kaddara komai ba dangane da nahau dangane da yanda za a yi tahalilinsa ta fuskar nahau kawai a iya cewa shi bi abi din jari wa majrurun ah, ya ashbahal fi'ila ah, walizalika amila amal ah, amal al fi'ili rafa'a anta anta lamirun fi mahallin rafi fa'ilu bi abi fa'ilu bi abi Ah, ba sai an kaddara fida fida uka din ba Mm. dangane da nahau to sai sai wanne babu mubtada za ka ga cewa da fi mufradin yadda su yi da yake fada fi mufradin wa nahawi hil amrani kar fi mufradin wa nahawi hil amrani kar inda kace kama a ka'imun zaidu to yayi ka'imun din ya yi aiki ne aikin fa'ilinsa ya rafa'anci zaidu zaidu din fa'ili ne ya yi aiki aikin fi'ili ne ya rafa'anci za- yawa kama kace a kama zaidu tun aka tawilinsa da haka sai ya zama jumla ce fi'iliya ta da duk jumla da za a ce ga fa'ili a cikinta kuma ya zama ita ce umda ba wai ta zo ba da labari ne ga wani abu ba ko to dole jumla ce fi'iliya inda duk aka samu fa'ili jumla fi'iliya ce sawa'un abin da ya rafanci fa'ilin fi'ili ne ko ko wani abu ne wanda yake yayi kama da fi'ilin tunda daman ba abin da yake rafa'antar fa'ili sai abin da yake fi'ili ko ko yayi kama da fi'ili ko shi yasa an kace ka a ka'imun zaidun kace ka'imun din kamar mubtada ne amma zaidun fa'ilinsa to jumlar hayyau tana nan wajejen fi'iliya amma in kace zaidun din shine mubtada qaimul labari ne ya gabata to a sannan ta koma jumla ismiya gaba ɗaya ta bar jumla fi'iliya mubtada ne kawai da labari shi yasa ta kubuta gaba ɗaya daga jumla fi'iliya ta koma jumla ismiya to akwai aljumalul muhtamilatu dai akwai wanda ma musamman akan haka ya bincike ko akan aljumalul muhtamilatu lil ismiyati wal fi'iliyati jumlolin da suke yi wa a kiran su jumla ne ismiya ko jumla fi'iliya ya kawo su da yawa ko to wuraren da yake wajibi mubtada ya zo a farko ko wuri nawa aka ambata urfan wani kuran adi mai bayani aukana mai musnadan lizila miftida ko au wajibar sadari kamar limun jida sai mai kuma samal fi'iru kana lahabara ko au kusa dasti imaluhu munhasira ya faɗi guri nawa guri biyar ko ya faɗi guri biyar ya ce famna'u hina yastawil juz'ani urfan wa nukuran adi mai bayani idan da mubtada da labari duk suka zamo nikira ko duk suka zamo ma'arifa to a sannan ba dama a gabatar da labari akan mubtada sai ko inda yake ko da an gabatar din ma'ana ba za ta rikice ba ko an aka kawo wannan na farko kenan waje na biyu auka na musnadan lizila miftida inda yake shi wato an sa masa